Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai saurare. Abul Fuswat Production Kaduna gabatar maka da karatun fasirar littafin Jawahirul Rasail. Littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu. Wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60. dutsen ma bai mata zuwa cikin wada sinima kaduna ko kuma a cikin mu a nan waya kamar haka sufuri takwas biyu uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sufuri takwas sufuri tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu ai sauraro lafiya.
Bismillah rahman rahim a yi haƙuri wancan abin da sa za a ga mun fara karatun daga farko wancan juma'a din ba a samu an samu wanda zai fara ya aji ba shi ne aka nemi sun da dama babu daga farko din za a karanta daga farko sai a zama an aji shi yanzu abubuwan da ake din ya kamata mutum ya da nema yana ajiyewa dan ke dinga dubawa a gida yana bi yana karantawa da shi ne amfanin suna bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim kitabu jawahir rasail shi wannan shine littafin gwalagwalan wasiku alhawi ba'du ulumi wasilatul wasail wanda suka tattaro sashen sulumman tsanin tsalaiku مولانا الشيخ الحاج إبراهيم شنو مجب إن سلم رمو الشيخ الحاج إبراهيم ابن الشيخ الحاج ابن الشيخ عبد الله التجاني القولخي شنو كان الشيخ الحاج عبد الله mutumin kaulaha الجزء الأول
yace juz'i na farko kenan لجامعه وناشره
ga ainihin wanda ya tara wannan wasiku kuma ya watsa shi da ɗan uwa tijanawa musamman yan faila الشيخ أحمد أبي الفتح شيني الشيخ أحمد أبو الفتح ابن علي التجاني ɗan Ali wanda ke Tijjani shi asalinsa Larabi ne sharihi hasali wanda yake a salsalarsa sunansa a Sheikh Ahmad ɗan Saidi Ali ɗan Saidi Ahmad ɗan Saidi Ali ɗan Saidi Muhammad Mustafa ɗan Saidi Muhammad Mukhtar ɗan Saidi Adam ɗan Saidi Dawud ɗan Saidi Abdul Karim ɗan Saidi Zubair ɗan Saidi Abbas ɗan Saidi Hassan ɗan Saidi Suleiman ɗan Saidi Ishaq ɗan al-Imam Ali Zainul Abidin ɗan al-Imam Ahmad bin Muhammad Nafsu Zakiya ɗan al-Imam Abdullah al-Kamil ɗan al-Imam Hassan al-Musanna ɗan al-Imam Hassan al-Suddi ɗan al-Imam Ali ibn Abi Talib karam Allah waje wa Allah ta'ala alil jami'i a bangaren matarsa sai da Fatima Zahra da Sayyid wujudi sallallahu alaihi wa sallam wanda kan sai na fati wa nanu barin Zahra ibn Muhammadin alaihi salatu Allah na fantu akaru abuna ali ibn anni Muhammadin alaihi salamu Allah shauqan tafaddadu alaihi salatu Allah ma dama mulki kaza ka salamu Allah annan tu'abbadu ya yi rubuce-rubuce ban da wannan akwai littattafai da ya rubuta kafin jawahir rasail din wanda yake wasu sun shiga hannu wasu ba su shiga hannu ba akwai a bangaren tafsiri ya rubuta al-ikhlas sharhin surat al-ikhlas ya rubuta risalat al-mu'ajjala fi tafsir al-khatim ya rubuta tafsirin barin ayoyi na al-qur'ani bangaren hadisi ya rubuta hadithul hadis fi mas'alal hadis ya rubuta mu'in salih rajib fi ma'rifat mas'alal hadis bangaren fiqh ya rubuta isbat dawa ba'da taslim al-imani dubra salawati wal jumu'a ya rubuta al-adib al-adibat al-ahmadiyya fi mas'alat al-ibrahimiyya ya rubuta al-adibat al-ahmadiyya fil masail ad-diniyya wa tariqat at-tijaniyya ya rubuta risalatun fi sujud sahwi ya rubuta muqaddimatun fil idrabat al iqtisadiyya wa tahrim al riba fil islam bangaren usulul fiqh ya rubuta a muktasar al warqat bangaren ilimin balaga ya rubuta khulafatul jawhari fi qawaid ilmai al ma'ani wal bayan bangaren wato mantiki ya rubuta khulafatul mantiqil fikriyya bangaren sira ya rubuta ibadatul kirani fi tarihi maulid khairul alami bangaren tasawuf ya rubuta jawahir rasail shi ne wannan littafin da ke hannunmu wanda za mu karanta shi yanzu ya rubuta ziyaratul jawahir ya rubuta ibadatul akyab min zawa'id rasail khairul bani iyab wannan har yanzu bai shiga hannun mutane ba kuma muna da shi shi ma wasiƙin shehu ne ya rubuta sharhin jawar fil kamal ya rubuta alfatawi fil ulum al-zawqiyya ya rubuta al-faidat ar-rabbaniyya fi taqayyid shurut al-tariqa tijaniyya adam sufi ya rubuta usul aliyyul karim as-salat ala an-nabi al-azim ya rubuta nataj al-afkar as-salat ala an-nabi al-mukhtar adam na rihila ya rubuta a rihilsun bariya wal bahariya su ziyar sahib al-asri ya rubuta rihilatu ahmad ali al-yarwawi li talbiyat da'wat al-fiqh suriya fi bilad al-maghribiya ya rubuta rihilat ila al-hajj wa ziyara ya rubuta misah al-atfar ila makkah al-mukarrama ya rubuta hajjurar al-mansura في الرهلة إلى كولخ وفاس والمدرسة المنورة ya rubuta shubbar rihal fi hajjar rijal ɓangaren nahawu sarhu ya rubuta tobatul asalifin nahawi ya rubuta taribu qawaidul iradi lil mubtadi'ina min at-tullabi ya rubuta abdumayr wal abwab as-sarfiyya al idah ɓangaren tarbiyyar musulunci ya rubuta tarbiyatul auladi fil islam ya rubuta tanzar rashadi fil wa'z wal irshad wannan shi ne ainihin takaitaccen bayani a kan shi Maulana Sheikh Ahmad Ali Abdul Fattah radiyallahu ta'ala anhu. So, حقوق التبع والنشر محفوظة
da zai fara wannan rubutu na jawar rasail sai ce hakkokin buga wannan littafi da kuma ya tashi ga al'umman musulmi baki ta a kiyayewa ce.
للناشر ga shi wanda yake mai yada littafi wanda ya yada littafin shi ne shi sha'abul fatin wato bi ma'ana ba a yadda wani ya buga wannan littafi ko ya yada shi ba shi shi wanda shi ibrahim ya masa izini yake shi ne sha'abul fatin
تنبيه وإعلان ya ce faɗakarwa da sanarwa أنه لا إذن ولا مسامحة لأحد في أبي هذه الرسالة الرسائل ya ce faɗakarwa da sanarwa cewa shi babu izini ga wani ɗaya babu rangwame ga wani ɗaya a cikin buga wannan wasiƙo إلا بإذن من جامعه sai da izini daga wanda ifara wasiku الشيخ أبي الفتح أحمد بن علي اليرواوي shine a sheikh abdul fati ahmad dan ali al-yarwawi وكل من تدافر على ضده يطالب يطالب قانونا
wa kullu man tajafara duk wanda ya taurin kai ya gaddama ya ce shi sai yayi alaƙaƙi yi taurin kai a bisa ga wannan littafi zahir rasail galibu kanunan to za a haɗa shi da hukuma kuma za ka neme shi assalam sai na bakku lafiya
بسم الله الرحمن الرحيم To, a ce bismillah rahman rahim wato wannan abin da za a karanta yanzu shaida ce ta izini na buga wannan littafi daga halar shi Ibrahim Rasulullah ne yasa sai Ali Sisi ya rubuta wannan wasiƙa don ta zama shaida ga duniya baki ta kowa ya sani cewa shi Abdul Fatih Rasulullah bai buga wannan littafi don ra'ayin kansa ba.
الحمد لله وحده Ya ce ya da godiya sun tabbata ga Ubangiji shi kadai.
والسلامان على مجمع الشؤون
Aminci na duniya da na lahira su tabbata bisa matattarar sha'anin Allah baki daya.
وسره المسون wanda shi ne asirin wato ubangiji wanda ke abin koyewa سيدنا محمد shi ne shugaban manu muhammadu مظهر الزهور sallallahu alaihi wasallam mubayyanar wato zuhurin Allah wal butuni da kuma koyar Allah wa ala alihi wa ashabihi da halayensa da sahabbansa السابقين الأولين wanda suka margaya na farko الهادين المهتدين shiryayyu ababen shiryawa أهل التصديق والتمكين mabota jirgatawa da tabbata ومن اتبع آثارهم في التعليم da kuma waɗanda suka yi koyi da su suka bi gurabunsa a cikin karantar da bayi والإرشاد إلى يوم الدين.
da shiryar da bayi har zuwa ranar alkiyama وبعد
sai da ni sai sai radiyallahu anhu ce bayan basmala da wannan godiya da salati ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallama فليعلم الواقف على هذه السعود wato wanda ya tsayu a bisa wannan rubutu ya sani لأن مولانا الشيخ الإسلام cewa majalisin lamarinmu shehin musulunci وسعادة الأنام wanda shine arzikin talikai صاحب الجنة ma'abokin faira ومن السر والحكمة mabubbugar asiri mabubbugar hikima الشيخ الحاج إبراهيم shine Sheikh Alhaji Ibrahim ابن الشيخ الحاج عبد الله dan Sheikh Alhaji Abdullahi أمرني sai da ni sun sayar Allah ne ko ya umurce ni أن أكتب على أول كاتب من هذا التاليف yace in yi rubutu a farkon warka ta wannan littafi jawar rasail لأنه أذن لجانئه cewa shi da kansa yi izini ga wanda itara wannan wasiƙu
العلامة الشهير malami wanda ke mai yawan sani kuma shahararre da kowa ya san shi والبدر المنير wata wanda ke mai haske خادم العلم وأهله hadimin ilimi hadimin ahalin ilimi العارف بالله masanin Allah wanda ba san kama cewa ya san Allah والدال عليه mai shiryar da bayi da Allah في جهره ونجواه zahirinsa da badininsa قد الفتح والبركات shi ne baban buɗi da albarkoki
سيدي الحاج أحمد shi ne sai dai alhaj ahmad bin ali alƙa'inu biyarwa wanda yake zauna mai duguri shi ta bi hazal kitab a cikin da wannan littafi ونشره mun masa izini kuma ya yaɗa wa duniya baki daya duk musulmi su samu tijjanawa su samu san faila su samu بعد التصحيح الثاني bayan dubawa da ingantawa ta take wannan littafin da aka gani bugu na farko har za ka ga sarki sai jibri ma ji nuna da shi wanda yake samu a fita shi haka sai jibri ya duba shi min awwalihi ila akhirih sai shi a cikin ya duba ya sa malam musa bin fatwa da tana ne kawai sai jibri ma yace ya shi ya duba ya duba sosai yayi addu'a ya tabbata sannan shawul fati ya zo ya buga wannan littafin izinin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. bayan manya da su zauna a Najeriya sun duba sun inganta sun tabbata cewa yayi
ونسأل, ونسأل الله مولانا الكريم muna roƙon Allah majikincin lamarin mu wanda yake mai girma mai karamci أن يكون مقبولا sai dai alisisar Allah ne ce muna roƙon Allah wannan littafi ga Rafail ya zama makabuli ne karfafi a wurin Allah karfafi a wurin bayin Allah ويجعل فيه النفع والبركة نفع والبركة muna roƙon Allah ya sanya amfani cikin sa ya sanya albarka والنجاة kuma ya sanya tsiran talibai a cikin wannan littafi duk wanda ya karanta in ya halaka ya tsira لجاه فريد داره dan alfarmar makaɗaikin zamaninsa ووهيد أسره wanda shi ne ɗayan lokacinsa a lokacinsa shi ɗaya ne a zamaninsa kuma shi kaɗai ne shi na biyu
الشيخ المرشد المعين shi ne shehi mai shiryar da bayi mai taimakon bayi alhaji ibrahim na fanan mahu biyu amin allah ya amfana da mu albarkarsa amin
في إحدى وثلا- وثلاث عشر رمضان الأبركي عام ألف وثلاثمائة وتسعين shekara sha uku ko kuma wato an yi wannan rubutu wato sha uku da watan ramadan mai albarka shekara ta dubu uku da ɗari uku da sittin bayan hijira na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam وكتب قديم الحجرة الإبراهيمية yace ba wani bane wannan rubutun hasilin hadara ibrahimiyya shi ya rubutun علي سيسي ابن الحسن shine maulan mu sai ali sisi dan Hassan baban Hassan Sisi
an ibn sahib al-fawdati bin madinati kaula ni kuma Ali Sisi kace ba ra'ayi na na rubuta na yi rubutu ne an ibn sahib al-fawda ibn ma'butin fawda kuma madinati kaula cikin birnin kaulaha yini izini na rubuta shi Ali Sisi radiyallahu anhu shine shugaba na sabon shehu akida kamar da shehu ke rabi Aliyu Khadimi fazil sirri kamatibi تزيين مجهول على كل غيب
بسم الله الرحمن الرحيم so me misali wanda fara wannan wasiku shi ma yi magana kace da sunan Allah mai rahama mai jin kai الحمد لله الجامع العليم الكريم الوهاب yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ke jami'i masani karamci mai yawan baiwa والصلاة والسلام
salatin Allah da amincinsa على جامع العلوم tabbata bisa wanda ya taro dukkan ilmai na shari'a da shari'a da hakika ومركز الفهوم wanda shi ne kanti ko shago ko hukata ko matattara na dukkan fahimta wanda ya shafi zatin Allah da tsofinsa da sunayensa.
المحيط بالأسماء الإلهية والصفات السمدانية Abin kewayewa da sunayen Allah da sufofi samadaniyai سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله shugabanmu majikin lamarinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da halayensa mabota ilimai والسرة mabota sharfuka da daraja وأصحابه القادة الأئمة da sahabbansa jagorori wanda suke shugabanni أما بعد
a maulanmu a shek ahmad ali abul fatih radiyallahu anhu yace bayan basmala da hamdala da salatu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama فيقول التلميذ الصغير
sai yaqulu tilmizu sabiya almajiri kankanin almajiri yana magana المتعرض لنفحات ربه الكريم wanda yake mai bigirowa domin karɓan numfashi na taimako daga ubangijinsa mai yawan karamci الجواد mai baiwa أحمد بن علي التجاني الإبرا- الإبراهيمي shine ahmad dan ali tijani ibrahimi
قد نتهى لي وقد نهني أن, hakika dama ta samu gare ni أن أجمع ما أو ما وجدت أن أجمع ما وجدته من رسائل وخلل وفتاوى صاحب الوقت
ya ce hakika Allah tabaraka ta'ala ya bani dama ya bani iko da in tara ma wajattu abin da na samu min rasail daga wasiqu wa kutub da hudubobi da bakai sahibul waqti da amsa tambayoyin abokin lokaci الكتب الفردي الكتب الفردي الجاني shine wanda ke kudi makadaici wanda ta taro makaman kan waliyai
مولانا الشيخ الهادي إبراهيم majibincin lamarin mu a Sheikh Alhaji Ibrahim بن الهاج عبد الله الكولخي dan alhaji abdullahi mutumin kaulaha في محل واحد to Allah ya bani dama in fara wasiƙunsa a wuri ɗaya
إعانة لنفسي ba wai dan na isa ko dan ni kaza ne ni kaza dan in ta kai da wurin bin Allah وإفادة لأبناء جنسي kuma dan in amfanar da 'ya'ya irin jinsi ba shi ne ƴan adam ولمن كان له رغبة في علوم السيادة da kuma duk wanda yake da kwadayi a cikin neman ilimin sanin shugabanci ko mala'ika ne ko rauhani ne ko aljani ne duk wanda yake kwadayin ilimin siyada shi ma na yi wannan dan in amfane shi
من أهل الفهم والحس daga mabota fahimta da kuma mabota shari'a mabota hakika da mabota shari'a kowa na buga wannan dan amfane shi mai shari'a zai ga shari'a mai hakika zai ga hakikarsa
كل ذلك أراكم تصديق kan wannan fa na yi shi ne a bisa hukunci na kofi wato ba wani kokari nawa ba ni ne littafin ba ba ni ne wasiƙun ba wasiƙu na shehin mu ne shi Ibrahim radiyallahu anhu ni dai na yi ne ala hukumin tanzihin a bisa hukuncin tafsiri kawai ni na tara ne domin wanda bai samu ba ya gani ni Allah mun muwafaka na tara duk yawa shine na buga amma ba ni ne ba shine ma'ana لا على حكم ثالث ba a bisa hukuncin talibi ba ba wai littafi ne wai nawa ba ba haka bane a ni na tara maganganun shi Ibrahim ne wanda na wasiƙu na buga haka ɗauka ni na yi dan ba mamaki wata ƙila da ka jituwa da ni ko kuma kana da wani tunani a zuciyanka da kan ka sani ba ni ne ba karanta ka amfana kawai kai ka damu da wanda ya fara ka damu da wanda ya yi wasiƙu ka lura ka karanta ka amfana
وتأتي على أربعة أبواب wannan wasiƙu ko wannan littafi zai zo maka a bisa ainihin babi babi har guda hudu وفصول da kuma fasulla fasulla وفوائد da bayi bibi wato amfani وأسميه جواهر- suna ambatan wannan littafi da suna جواهر الرسائل gwalagwalan wasiƙu الهاوي باب علوم وسنة الوسائل wanda ya tattaro tashin ilimin tsanin tsaneku مولانا الشيخ الحاج إبراهيم majibincin lamarin ma shekh ibrahim
ابن الشيخ عبد الله القولكي dan shekh arabi dan shekh abdullahi kaula السنغالي التجاني رضي الله عنه mutum Senegal wanda yake baki jiya ne Allah ya kara mar yadda mu ma ya ya kada mu albarkar sa amin فهذا أوان الشروع shi Abdul Fatih Rasulullah ne yake to wannan shine farkon farawa الباب الأول في الوصايا babi na farko a cikin wasiyu na maulan ne shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu الرسالة الأولى من الوصايا wasiƙa ta farko da cikin wasiyu na maulan ne shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu بسم الله الرحمن الرحيم yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma jin kana ma kana wadi ya kunu ma ya kunu ko kuma ka ce jin kama kulli shayin bismillahi arrahmani arrahimi ma'anar shi da ni komai ya tsayi cikin da zai fara abu yana nufi ta ba shi ba ne sai ya abu amma gurgurun da zumta wani bismillah shi da sunan Allah mai rahama mai jin kai wani bismillah shi la haula wala quwwata illa billah abu nan za a fara amma ban da iko ban da karfi Allah yi shine ma'ana sai zai fara da ce bismillah wa subhana ni ba zan iya ba Allah yi mun to shine ma'ana duka ma kulli shay wannan kalma ta basmala ita ce ainihin farkon kowane littafi wanda ta sauko daga Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga wani annabi daga cikin annabawa kamar at-taura injila zabura ko alqur'ani dukkan su Allah tabaraka wa ta'ala ya bude su ne bismillahir rahmanir rahim shi Ibrahim radiyallahu anhu yana cewa basmala ita ce kakan jannatin hadara ubangiji kowace gwamnati tana da tafi irin nata akwai taken gwamnatin Najeriya akwai taken gwamnatin Senegal akwai taken gwamnatin ah, ah, Amerika akwai taken gwamnatin Ingila akwai taken gwamnatin Faransa shi ne yake to taken gwamnatin Ubangiji bismillahir rahmanir rahim wato ma'anin shi karba rabbukum ala nafsir rahma sabaqat rahmati ghadabi Ubangiji babu dole a kansa amma ya wajabta wa kansa zai muku rahama. Sannan rahama ta ta gabaci fushina shi ne a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law aliman nasu ma inda Allah min rahama lama ya'isa al-kuffar min dukhulil janna. Da a ce mutane sun san abin da ke wurin Ubangiji na daga rahama to da kafirai ma ba su yanke kaunar za su shiga aljanna ba. kuma ita basmala nan shi radiyallahu anhu fara mana ita tana da girma kwarai kuma tana amfani da bawa gwargwadon makaminsa gwargwadon saninsa da ita Khalid bin Walid lokacin da aka yi fatuwar Iraq waɗansu daga cikin kafirai sun zo maka suka ce maka kai ne kake cewa kuma kake zato cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya yake kwarai suka ce ka nuna mana wata aya da za ta sa mu yadda cewa addinin musulunci shine gaskiya sai ce to ku zo min da guba wanda kuka yadda cewa guba ne da an sha za a mutu suka zo zai kawo guba wanda yake da an sha sai mutuwa a kawo masa suka ta ce bismillahir rahmanir rahim a wata riwayar yake bismillahir khairul asma'i fil ardi was samai suka yi kwankwaso wannan guba ya shanye ta baki ɗaya ana kallo a ga zai canza ko zai mutu ba abin da ya canza sun ƙara kyau ma da ƙara lafiya ya miƙe hankalin ka kwanci ko suka ce to lallai wannan addini addini ne na gaskiya a to abinda za a yi za mu faɗa mu musulunta ka gaya musu da musulunta ka su ka musulunta to wannan shi ne ya tabbatar cewa duk mutumin da ya kai ya iya fahimtar ma'anar basmala to zai iya ɗagawa zai iya saukewa zai raya zai kashi zai bayar zai hana dan ne ya tabbatar la haula wala quwwata illa billahi ya tabbatar bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu bi kama kulli shay dan ne kai nan kuma in yace bismillah kamar yana cewa aqra'u mustaqinan billahi aw asta'in billahi ta'ati aw al-hadith bismillah aw bi zatillahi qira'ati gadon dai da makamin mutum yake shi ne shi shi Ibrahim Abdullahi ta'ala ne ya fara da bi kama kulli shay bi komai ya tsayi
alhamdulillahi rabbil alamin yace ya buga godiya sun tabbata ga ubangijin talibai wato alhamdulillah yabo ne ga Allah da kyakkyawan suna shi radiyallahu anhu mutum ne wanda yake mai yawan yabo ga ubangiji mai yawan godiya ga Allah har sai da kai sunansa sifarsa zatinsa ya zama alhamdulillah shi mutum daga shehu ya ga alhamdulillah shi ne zatin godiyan Allah har ta yana cewa wa hal asrat aynaka misli sayran aw wa hal asrat aynaka alama ishatan min al abdi fa alhamdulillah kulluhu yake cewa da baba ka ta je ka idaniyar ka ta taɓa ganin wato mafi daɗin rayuwa daga bawa wanda ke shi alhamdulillah ne a cikin ka taɓa ganin mutum iri na wanda sunan sa alhamdulillah sifar sa alhamdulillah za ta alhamdulillah cikin sa alhamdulillah almajiran sa sunan sa hamaduna ranar alkiyama kamar a fara isa su za a kira a ce su ji aljanna ka taɓa ganin mutum irin wannan shi to alhamdulillah na gode Allah رب العالمين أبلغ الخالق رب العالمين توحيدي الحمد لله ثناء رب العالمين توحيد وفي امام الواسط يقول سوى الرب هو الخالق انتهاء والمربي جزاء والكافر انتهاء الرب ubangiji shi ne mahalicci farko murabbi mai tafiye mai renon halitta wurin ciyarwa da tayarwa da tubatarwa mai gafarta wa bayi a ƙarshe yake to duk mutumin da ba zai iya ɗaukar wannan sifar ba bai isa ya zama ubangiji ba wanda bai halicci komai ba ba zai iya ba da komai ba ba zai iya gafarta wa komai zunubin sa ba sai zama ubangiji ba to shi ubangiji din nan rabbul alamin nan shine mahalicci a farko shine mai renon abin da ya halitta shine mai gafarta zunubin abin da ya halitta shine ma'ana sai sai suka ce kai ainihin wannan suna ar-rabb shine ismul azam shine ismul lahil azam رب العالمين ubangijin talibai su alamina nan wato alam halitta wasu sun ce halittar Allah wato kusan sun kai goma sha biyar duniya duniya duniya goma sha biyar ban da aljanna da ita wasu kuma suka ce a alam dubu dubu kuma ta takwas ne saurin tafiya ba wanda ya san adadin alam ko ubangiji domin ubangiji ya faɗi amma ya alamu junu da rabbika illa huwa sai kuma khalifansa wanda shi ne arzikin awali mutum shi ne rahmar awali mutum siyar ma'anawiya shi ne sayyidina muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya saukar masa da ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai kuma khalifan Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamar shi ne godiya din shi ne fadin alhamdulillah rabbil alamin wanda sunan sa din alhamdulillah shi ne kace kama khalaqa ar-rahman kullan shahidtuhum wa khalaqtuhum sirran wa hum tahta qadamati shi ma ya san aikin awalimu al-hissiyyah wal ma'nawiyyah to
الرحمن الرحيم shi ne rahman da jin kai ar-rahman rahim وعبد الرحمة إيجادا وإمدادا الحمد لله ثناء رب, الع... رب العالمين آه... توحيد سمع الرحمن الرحيم وعد بالرحمة الأول من أن الله تعزي و zai wa ainihin bayansa rahama shi ne malam Ar-Rahim
a wanda ke mai jin kai ar-rahman rahim mai rahama mai jin kai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin salatin Allah ta tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim gwargwadon kasarinsa da mikidarinsa mai girma wurin Allah salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana janyo fusuhatu yana kawo asraru kawa ya gane asiran da suka boyu yana tsarkake zuciya daga dukkan asrar shi wani gurbata shi wani kunci duhu da hassada da shirman kai da keta salatin annabi yana kore su sannan wato idan ne wa'azi ya fara da salati ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam kamin ya fara wa'azi ko kuma mai shiryar da almajirai kamar mai bada tarika ko mai bada tarbiyya ya fara da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamin ya bada tarika ko ya bada tarbiyya ko kuma malami mai karanta da ilimi a makaranta ya fara da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamin ya fara karantarwa to in Allah ya tafi da ya karantar ko kuma duk abin da ya faɗa na shari'a ba wahala ne ji zai fahimta kuma ya amfana da abubuwa aka gaya masa a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa kamar da Abu Musa al-Madini ya fitar da Anas bin Malik ya ce idza nasikum shay'an fasallu alayya fazkuruhu insha Allah ta'ala sai kuna karatu ko kuna wani bayani ko kuka manta abin da za ku faɗi to min salati za ku tuna in Allah ya yi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya faɗi man lam yusalli alayya salatan fala huwa minni wala ana minhu duk wanda zai ce ya shehu ya ji umarnin ubangiji ka kira bismiya rabbika ka fara karatu da sunan ubangijin ka sai ce bismillahir rahmanir rahim sai ubangiji tabaraka ta'ala ya ce wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan sai shi yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai Allah ya ce inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه شنو شنو شنو وصلى الله على سيدنا محمد حتى قدره في الدار العظيم
ila al-akhi al-habibi wannan wasiƙa samu ta sadu zuwa ga ɗan uwanmu a masoyi ko kuma zuwa ga ɗan uwanmu cikin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi tijani al-habib masoyin mu wanda muka san shi dan Allah yake son mu dan Allah yake son shi kin manzo Allah yake son mutan manzo Allah yake son shi kin shehu tijani yake son mutan shehu tijani
al-faqih al-adib al-faqih al-adib al-arif shine faqihi a shari'a habibi a dariqa aridi a hakika Muhammad Mustafa bin Tarnusa sunan sa kenan wanda yake masani da fiqh a cikin shari'a mai yawan ladabi a cikin shari'a ƙwararre a cikin sanin Allah a hakika Muhammad Mustafa bin Jirnu Sam.
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Amincin Allah da ramarsa. Amincin Allah tabbaki da ramarsa da albarkatunsa su kuma kanku.
walihul ilam Wato bayan nan bayan basmala da hamdala da salati da kuma gaisuwa na aminci gare ku suna sanar da ku bi an qad atani rasulika cewa hakika dan aikanka ya zo mini ووقفت على مكتوبك
na tsayu a bisa rubutunka wato na karanta wasiƙarka وفرحت به na yi farin ciki da shi abinda na gani a ciki na yi farin ciki وإني أستودعك الله
cewa ni kafin in gaya ma komai na ɗauke ka na ba wa Allah ajiyanka na ba wa Allah ajiyanka الذي لا تجيء ودائعه wanda ajiye ajiye da aka bashi ba sa wulatanta ko su tozar ko a nema a raka ba a taɓa ba Allah ajiya an zo an tura ba a fi ba ko a zo a ga wani abu ya lalace ko wani abu ya taɓa ko a ga yayi wani kura sam su aka ba Allah ajiya yadda aka ba haka ake farka har dai a gama ci gaba amma ba raguwa ba to Allah nan da in an bashi ajiya ajiya ba ta ba ta wulatanta ko ta tozarta na bashi kai ajiya
وأوصيك بتعلق القلب بالله
amma kafin nan fa ka sani kada guna ce na ba wa Allah ajiyar ka kuma ka miƙe ƙafa a'a suna maka wasiya karatu zuciyarka ga Allah da zama zuciyarka kullum shi Allah ne a cikinka
fi sa'ir harakatika a cikin dukkan harkokinka na yau da kullum duk wani motsi da za ka yi da duk wata magana da za ka yi ya zama Allah ne a ranka wa sakanatika duk ainihin wato natsuwarka na yau da kullum shirinka da natsuwarka ya zama Allah ne a zuciyarka
fa kullillahi ya ce kai Mustafa Muhammad Mustafa bin Jirnul Haram a zama na Allah man kana lillahi wanda ya zama na Allah kana Allah lahu shi Allah ya zama nashi ba yadda za a karba ka zama na Allah ba Allah ya zama nasa kai kokari ka zama na Allah tunda bai ka ji na ba Allah ajiyanka har in kai sauran Allah ajiya sai kuma ya zama Allah ya ga zuciyanka ba shi kai kokari ya zama Allah ne a zuciyanka
wa akhrij jami' al-khalq min ma'amalatika lil haqq wa khuruj fatab jami'al khalqi dukkan halitta baki daya mala'iku ne aljanu ne rawahanai ne mutane ne maza ne mata ne jiki ne san girma ne abinci ne hutu ne duk wani abu da ka sani mai daɗi da mara daɗi ka fitar da shi in ka sunansa halitta daga mu'amala ka da ubangijin halitta har ka kuskura ka sa wani abu tsakanin da Allah har halitta a bayan Allah a gaban ka amma in ka bari halitta ta zama a gaban ka ubangiji ya koma bayan ka ka sa Allah a gaba halitta ta zama a bayan ka da wanda yake kin ka da wanda yake son ka da wanda yake so da wanda yake so sai ya bi ka tilas matakar Allah ne a gaban ka dan dole za a ba Allah to kai kuma a gaban ka wurin bin Allah dole a tabbata a gaban dole a bi ka ko ba a so amma in ka bari Allah ya zama a bayan ka to shi kenan ka gama yawo wa nafsika min jillatil khalq shi yake ku barka da wani karatu da baka taba ji ba sai yau sai kuma ka taba ji to baka fahimta ba mu in mun ji ka fahimta ba halitta bane kawai zaka fita kai ma kanka halitta ne ka fitar da kanka a cikin mu'amalarka da Allah shi za ka yi wa Allah sallah karka da kanka in kai azumi karka da kanka in kai zakka in kai haji in kai wazifa in kai lazimi duk abin da za ka yi karka da kanka ka ga ubangiji shi yayi aikinsa ka fitar da kanka a cikin mu'amala da ubangiji ya fitar da halitta
kulillah thumma zarhum fi hadihim yal'abun yace Muhammad Mustafa jirna sam ka ce Allah ثم تهم في خوضهم يلعبون أي انفرد عن النفس والناس وانقطع إلى الله بعدم الالتفات إلى ما كان عليه النفس والناس من الخوض والليل في روضات الأمثلين شنو معنى؟ كتشيخنت كتشيخنت بجبر جنت كتشيخنت samuwarka daga barin samuwarka ka tabbatar da ubangijinka da barin ganin kanka ka bar mutane ka bar kanka ka wurin ubangiji ka ubangiji ba da kanka ba. ka daina waiwaye kana duban abin da kake yi ko abin da halitta ke yi ba ka ba su ka daina shiga sharha shanu shine haudu ka daina yin magana da ba ta ka ba wallahi kuma ka daina kanka kanka lokaci ma'anar khawfu shiga abin da ke nesa da na'ibu ha ma'anar khawfu wato shiga abin da ke ka ba na'ibu kuma fata wa kai lokaci sai ki kira wasa duk abin da za ka yi wanda zai zama ba amfani ciki ko da abin ba cuta ka ɓace kawai kamar shiga abin da bai dame ka ba kamar ɓata wa kanka lokaci ka nufi Allah kawai shiga abin da gane kuwa shi ne waiwayen halitta ɓata wa kai lokaci ganin kanka so kamar shiga abin da bai dame ka ba ka ba ɓata wa kanka lokaci ka ce Allah kawai kamar ta da kanka kana faɗin Allah kai ma za ka rushe zama ba ka ba halitta haka sai Allah kurum
da alimtu sai yarda Allah ne cika sarki ni ni ne shugaban awalimu al-hisiyatul ma'nawiyya wirafa muhammadiyya khalifa alillahi to ni innan na sani annallahi cewa Allah tabaraka wa ta'ala على الاستقلال بغيره ya sanya shagaltuwa da waninsa haudan wala shi ne shiga shara ba shanu shagaltuwa da waninsa ka je ka dinga zama da halitta kuna jira ko ka dinga tunanin wani abu ba Allah ba haudu ne ku tsani shiga abin da bai dame ka shi ne addukulu bi ma la ya'ani man istagala bi ma la ya'ani ya kutu ma ya'ani shi wanda ya shagaltu da abin da bai dame shi ba shi ne halitta to abin da bai dame ka ya kuce maka shi ne Allah khalaqtuka li muradi wa khalaqtu kulli shay'in li muradi na halitte ka ne dan ni na halitta komai dan ka to ya za ka shagaltu da abin da na halitte ka dan shi kamar abin da na halitta ya halitte ka dan shi halitta dan kai ne sai kuma danyi danyi ka to ka bi ni in saka abin da na yi su kan kai shi ne mana sai da ka
wala iban
ya ce zalil istigala da gairi khaiban wa laiban Allah ya fi shagaltuwa da wani sa wato shiga shara ne ba shanu wa laiban kuma al'amari ne wanda yake babu amfani cikin sa ko da mai yi yana zaton akwai amfani to fa durruhu aqrabu min nafsi shi ne laibu ba wani abu mai amfani in ba Allah ba
wal yakun laka sultan sannan ina so ya zama kana da shehunnai guda biyu sai huka fi zahiri shehin ka a zahiri ij'alhu alkitaba was sunnati ka sanya shi alkitabu was sunnatu ya zama shehin ka a zahiri alqur'ani da sunna maganan Allah maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
wa sai huka fil batini shehin ka kuma a baɗini shehuna ahmad at-tijani shine shehin Muhammad Tijani radiyallahu anhu da shehuna Ibrahim radiyallahu anhu dama can biyu ne alqur'ani da sunna
wa huwa ma'aka ya zama na'am wa huwa ma'aka da'i shehu Tijani ya zama yana tare da kai a koda yaushe duk sanda ka tuna shi a zuciya to yana tare da kai fal wasa'il wasa'ilun duk sanda ka yanke shehu Tijani to ana nufin shehu Ibrahim kar ka ta wahala kana jeji kana da kama kare Aha. ya zama shehu Ibrahim radiyallahu anhu shine shehin kabadinan Shehu Tijjani, Shehu Ibrahim, wato ba wani abu da za ka iya bambancewa tsakaninsu. Falwasail, shehunnai da kake ji ana shehuwa ne, shehuwa ne, shehuwa ne, ku ne kawai ba su ne muradi.
آه، والمراد ما قلته لك Muradin abin da ake nema shi ne abin da na gaya maka shi ne Shehu Tijjani, shi ne Shehu Ibrahim, shi ne muradi. Su shehunnai gaya su haɗa ka da Shehu Ibrahim. Shehu Ibrahim shi ne gaya su muradi. shi ne abin da ake nema din to in kai musu ladabi sai ka saka shi cikin kwanciyar hankali da zuwa shi yasa ake son ake bar su ake musu ladabi amma ba su bane muradi muradi shine shehu
وقت سرك
wato na ji ai ya faɗi wata magana a sirrin akbar akan wannan a kan su shehu din ko ce ne تنبيه wace fatawa وما تقدم من أن الملتزم wato abin da ya gabata cewa shi mukaddami ne da dariƙa نائب عن الشيخ رضي الله عنه shi ba a shi bane muradi shi na'ibi ne na shehu tijanar dalbalu في عالم الحس a cikin duniyar zahiri فيجب عليه أدبا ya wajaba ga muridi wa mukaddamin sa ladabi kare da an ce mukaddami ba shi bane muradi ce zai yana shi kayo masa ladabi بأن يلتزم في حال انقماسه wato shi mukaddami yayin da zai bawa muridi tariqa yi kokari ne ladabi yi sana'i cikin shehu tijani في الشيخ فيلتزم الشيخ بلا واسطة sai zama shehu tijani zai bawa almajiran tariqa a wasida ويقوم المريد به الشيخ sai shi almajiri ya tashi matsayin almajirin shehu tijani da
لا للملتزم ba almajirin mukaddamin ba ولذا كان المريد التجاني to don haka ne almajirin tijjaniya mulkin shi tijjani ya kasance سرا في نفسه santacce ne akan kansa sai dai in bai san kancin kanshi ba ba wani mukadimi ko wani shehu da zai mata kalifi ya tsora maka abin da yake ba dole ba sa ta kai abu dole wata ila abin ma ya zama ba Allah bane san zuciya ce shi ne shehu ran cikin daga yau kowane muridi ne yana da yanci kasance a ce shehu wani shehu wani shehu wani to ba zai sa ka saba wa Allah ko kuma ya sa ka saba abin da ba dole ba a matsayin sa na shehu ka girmama shi amma in an sauka ga abin da dalilin ka ce a bar shi a wannan wurin kawai min bainal muqaddimina saboda haka shi muridin tijaniya yana da yanci tsakanin mu'amalar alahu an yunzila al-mulkin idan ya ga dama ya aje wanda ba shi dariga manzila tashrih matsayin shehu tijaniya ya tuka zuwa wurin shi kamar ya je fas ta'atihi a cikin biyayyar da zai masa wa istimal al-adab ma'ahu kuma aikata ladabi tare da shi hatta yajidu iyahu har ya same shi cewa shi ne hakika shehu tijaniya hakika shehu wallahi walahu dan ya ga dama shi mutum an yunzila ghayrahu ya ɗauko wani daga cikin shehunne ba wanda ba shi da biyu ya aje shi a matsayin shehu tijjani ya kaza yare shi manzila tashrih ya aje shi a matsayin shehu tijjani radiyallahu anhu za lam yadhkar bi madladi amma da sharadi in wanda ba shi ɗarika yana zuwa wurin shi bai ga abin da yake nema ba kila Allah yake nema kuma duk da je dayan ta je sai ya ji maganar hadiya ba shi hadiya ko kuma akwai shi kaza shi kuma ba wannan bane bukatar shi Allah yake so to yana iya aje muqaddamin amma ya rinka girmama shi duk da zai masa hadiya sai ya ɗauko wani cikin shehunan ɗarika wanda abin da yake nema akwai a hannunsa sai ya je ya rike su sai wannan ya zame mai shauki yani shi ne shi Ibrahim ɗinsa haythu innal mulakkinina sai Ibrahim radiyallahu anhu ce domin su muqaddamai da shehunan ɗarika laysu sawa'an ba daidai ba ce ba wani ya fi wani kuma wani ya fi wani nan fa ba a jiki bane ba a jiki bane ba a canji bane ba a rawani bane ba kuma a jika bane cewa wannan dan shehu wani ne ko wannan jikan shehu wani ne shi Ibrahim radiyallahu anhu ce ba wannan bane fil quwwati a wurin karfi ba daidai suke ba quwwatihim bi qadri intimasihim sai shi Ibrahim radiyallahu anhu ce bari da ma yadda karfin yake ba maganan baba na wani bane ko kaka na wani ne ko riga ta iri kaza ne ko sarki na kace ne a shi Ibrahim radiyallahu anhu ce karfin mukaddamai da shehunne gurgudan fana'i cikin tijani gidan fana'i cikin shi Ibrahim wanda ya fi karewa cikin shi Ibrahim ya fi ƙarfi wanda ya fi karewa cikin shi Ibrahim ya fi ƙarfi halatu talqin a yayin da zai ba ka ɗari ya yi fana'i zai ganin kanshi in ya baka to a lokacin shi Ibrahim ne ya baka wanda kuma zai baka yana ganin shi ya baka ka rika zuwa kana kawo ajiya kana kawo kaza ana kaza to wannan ka tsaya a inda yake ba za ka yi gaba ba wa qabluhu wa ba'dahu wa qablahu wa ba'dahu wanda zai baka dariƙa kamin ya baka zai fana'i cikin shehu in ya baka an ya baka kuma zai ganin kai almajirin sa ne yana bi kai almajirin shehu dan ne to wannan shine mai karfi izma dalabil muridi domin kuwa abin neman almajiri fa ba mukaddamai bane ash-shaykh tijani al-amir dan mukaddin muridi shehu dan ke nema ba wani ba wa ilayhi yusiru qawlihi radiyallahu anhu zuwa wannan ne shehu dan ke nuni da fadin sa Allah ya kara mai yadda وأرضاه عن نادي Allah ya kara masa yadda ya fi da mu albarkarsa لا- لما وقع لما وقع تناف لما وقع التنافس بين من أخذ عن الخليفة سيد علي الهرازي وبين من أخذ عن المقدم سيد محمد المشري lokacin da wani tanafusi ya faru tsakanin wanda suka karbi shahida da sai Muhammad al-Bishri Afsa'i da sai Ali al-Harazi al-Barrada to sai rigima ya faru wannan yana cewa shehun mu yafi wannan suna cewa shehun mu yafi sai shehu ya ne sa a kira su duka sai ce da Ali al-Harazi ne da Muhammad al-Bishri dukkan su almajirai na ne duk wanda ya sani man ya arhuni ya arhuni wa hadi wanda ya sani ya sani ne kadai ba Ali al-Harazi ba Muhammad al-Bishri ni kadai ne kawai duk da abokin tarayya a cikin shehunta ولا يفهم من هذا عدم الإرادة في طريقتنا قاله رضي الله عنه بل يسلك المريد إلى ال- آه، إلى الإرادة مع المقدم وذلك to abin da ya neman da abin da ake nufi da an fahimce shi shi ne ma'anar shehar dila a nan da ya kawo cewa washe kuka fi daɗin shehuna a hakan tijani to in mutum ya fahimci wannan zai gane wancan bayanin
دائما shi shehu tijani rasulullah yana tare da kai a ko da yaushe dan ina ji a kafa a sallah kabar ya kawo suke cewa wa huna وهنا من shehu ya ce to a nan منزلة ومنزلة قدم لبعض الملكين a nan ne wasu da cikin shewanne da mukaddaro suke faɗuwa ƙasa warwar a nan wurin rashin fahimtar wannan a nan suke kiyaye suke faɗuwa حيث جعلوا أصحاب الشيخ أصحابهم don kuwa suna mai da sabbin shehu tijjani almajiran shehu tijjani ko almajiran shehu ibrahim suna mai da su almajiran su a'a sharadin muridai su girmama dukkan shehu ne amma ba a yadda wani shehi ko wani mutane ya janyo mutane ya mai su almajiran su kan dole ba ba a yadda ba ولربما قطعوهم عن طريق طريق الشيخ من غير إكلال بشيء من الشروط shi ibrahim rajallah mai ce in ka bibiye su ba su za ta suna koran wasu in wani abu ya faru aka dan saba musu su kori mutum a dari sai su kori mutum a faila sai su kori mutum ma a musulunci haka kurin ba laifin ko ba na zaune saboda ne wani abu na ra'ayin su an saba ma wannan ra'ayi shikenan su kori mutum a dari من غير إكلال بشيء sai ibrahim ya ce ba tare da wannan muridin ya yi wani laifi bai daina wazifa ba bai daina lazumi ba bai daina bisu juma ba bai saki shi jani ba bai saki ibrahim bai saka komai na tarika ba a'a wani abu ne sai aka buɗe shi wata kila abin masu zuciya ce shi muridin ke ya ba shi ke na sa kore shi a tarika ko a kore shi a kula sai ibrahim ya ce a'a wannan wanda wannan ya faɗi فيما يدعون وذلك لا يصح إذ لا يقعون sai ya ce wannan bai yi ba ko an kore shi bai kori ba dan kuwa ba yadda za mutum ya bar tarika المريد shi muridi عن طريق الشيخ ba yadda za mu nidi ya bar tarika shi wata janar dallano نعم آه إلا لثلاثة sai in ya aikata abu uku التي ذكرها الشيخ wanda shi ya ni kansa ya ambace ta قوله الثالث a fadin sa ta tabbaci ثلاثة تسأل المريد أن abu uku ke raba mutum da mu أخذ ورد على وردنا sai ya karbi wurdi akan namu وزيارة الأولياء ko ya je ya ziyarci wani wali wanda ba na ɗarikan mu ba الأحياء منهم والأموات rayayyun su da matattun su ودرس الورد ko kuma mutum ya ce shi ya fita a cikin ɗarikan mu wannan uku shi ke raba mutum da mu amma ban da wannan ba wani abu da zai raba mutum da mu to
آه وهو معك دائما saboda haka ka gane shi gani shi ne ainihin ainihin muradi yana fasa kai a koto shi والوسائل وسائل فقط sun shi hullai a ne ku ne kawai ko kasuwa ake kai kan gambaji amma in ba ka na da biyu kuma za ka kai kan muradin ba والمراد ما قلته لك saurayin rabbana mishi abin nufi dai shine wannan da ga maka shehu tijani واقسم سرك ku a firinka وابتم ما أولاك الله به wa sun firaka ka ko a firinka fuska a firin na duniya ne ba wai sai a fili na na kundi ko na wani hatimi ko na wani abin nan ba a abin da ya shafi ka na duniya ma in asiri ne ka koyi shi waqtin sirraka walau al asrar al muta'alliqatu bid dunya aure haka yake to وابتم ما أولاك الله به ka binne abin da Allah ya maka baiwa da shi من سر ربوبيته na daga asirin rububiyarsa in ba haka ba ko za ka tsaya kan zuciya domin duk abin da Allah ya sanar da kai na ma'arifa ko na sirri na rububiyya to koye shi ya ji alkhairi gare ka dan bayyana shi zai ja maka musifu da bala'o'i iri da daban حتى يظهرك الله kar ka ce komai kar ka aikata komai har abin da ka sani kai shiru hatta ya zahar kallahu har Allah madaukakin sarki ya bayyana ka in ya so kuma ya koye ka فإنه من تفكر للمشيقة domin duk mutum da ya gabatar da kansa kuma da kansa shehun haka
قبل وجود الإذن من الله ya je yana ba da dariƙa ko yana ba da tarbiyya kafin ya samu izini daga Allah domin izini na hakika daga Allah ake samu akwai wanda ke ya cancanci ya ba da dariƙa akwai wanda ke ya cancanci ya ba da tarbiyya amma mukaddamai kashe wanne ba san shi ba ba su da alaƙa da shi ce ne kaskancin da ba zai yi yanzu kusa da kuma balle su san shi balle su ba shi wani abu amma Allah ya san shi sai Allah ya turo masa izini daga gare shi sai ya rika turo masa bayi shi Allah shi ke turo bayin su zuba wani kada zai turo su wannan ya faɗa shemar rubutu da Allah shemar rubutu yana da takai yana da sunan sa mukayyadi ne amma abin mamaki daga baya kuma sai ya zama yana bada dariƙa har ma wasu ke magana ya yi izinin sa na Muhammad Gali bane sai izinin Muhammad Gali ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne a shi Muhammad Gali ne ma da kansa to shi ne wasu ka ce a ai Muhammad Gali ya kai masa da ubangiji ma zai yi masa izini kuma zai iya ganin annabi ya masa izini kuma zai iya ganin shehu Tijani shi da shi ya masa izini to idan ba mutum ya samu wannan izini ba ha kawai ya yi ra'ayi ya naɗa kan shi yana ba da ɗariƙa ko yana ba da tarbiyya
ضيع دينه to wasu kenan zai fito zartar da addininsa ودنياه duniyar da ke nema ne ya samu hadiya ya samu kuɗi ya samu motoci da gidaje da muridai da waye duk ba su samu ba وافتضح بين أبناء جنسه kuma zai kunyata a cikin 'ya'yan jinsi shirin shi su ne mutane وإن ظهرك الله amma idan Allah ya ba ka kafa wala mani li adaihi to ba wanda ya isa ya tare baiwan ubangiji wani mawaƙi yana cewa wa man tashayyaka bi ghairi iznin ba a bi kulli fanni duk mutum da ya naɗa kansa shehun ba da izini ba to ya sai da kansa da dukkan faduwa ya ji ya sa kansa a kasuwa an taya ya sai ba riba duk mutum da ya naɗa kansa shehun wani kuma ce wa man qala ana shaykh fatba'uni bi ghairi ilmi fa huwa zu jununi duk mutum da ya ce mutane kai ni shehi ne ku sai ni bai san ilimin da zai ja mutane zuwa ga Allah da shi ba to wannan mahaukaci ne kawai imam an-nawawi yana cewa wa firru min ad-da'wa wa la tahkamu laha wa qulu ubaydullah adna al-hayyat yace ku guji da'awa kar ku da'awan shehun haka ku da'awan wani haka ku da'awan kasabi ku da'awan wani makami wani martaba yace ku bar wannan kar ku dinga danganta kanku zuwa ga wannan duk wanda ya tambaye ku waye kai kace ni Abdullahi ne ni bawan Allah ne ni a cikin halitta ma ba wula ku ce iri na ba wani mai zunubi iri na ba wani mai laifi iri na da zunubi na zai bayyana a halitta da sun jefe ni wannan shine makamin da ake nema waye walakin hubbu zuhuri sai dai fa ku sani in ji shi Ibrahim yace san bayyana qabla ibanihi kamun lokacin bayyanan yayi yaqta'u zuhura yana hana bayyanan san a san ka samun lokaci yana hana a san ka in ce su ka gwada halitta kai ba Allah bane ya gwada musu kai to Allah zai hana a san ka ne bima fihi min hazzin nafsi saboda a cikin san zuhuri a kwaɗayin nafsu tana da kwaɗayin wasu abubuwa tana son babban mota tana son babban gida tana son ciyoyin kaji tana son madara tana son zuma tana son abubuwa da yawa to nafsu ba ta tana son wannan Allah ba zai jata ta ta daina wannan in aftaka Allah idan kuma Allah ya ɓoye ta ga ilimin ga izini ga fardoji ga wasu abubuwa da ta samu amma Allah ya hana ko a anguwan kuma a sanka kar ka damu kar ka ce za ka yi faɗa da waɗanda Allah ya bayyana su ba mamaki wanda Allah ya bayyana su ba su kai martaba kafarka ba ma balle shi ya ka balle cikinka balle ƙirjinka balle ba cikinka kafar kama ba su kuma ba amma Allah ya bayyana su to rashin fahimta in ka ce za ka faɗa da su sai Allah ya zubar da kai ya ɗauko martaba martabarka sai ƙara musu matsayin da sai ba da sai su kai sai haka bayyana mutane su san Allah shi bane ke nuna cewa wai wai kai ka fi kowa a akwai wanda ya fi kowa amma ba san shi ba Allah ya ɓoye shi so in Allah ya bayyana ka haka yake so in Allah ya ɓoye ka haka yake so kai da kake yi al-qata'u khairun lak in ya koyi ka soyayyar ya fi alkhairi gare ka wa in azharaka dan kuma Allah ya bayyana ka fa fa huwa khairun lak sai a ce ni ban da ilimi mutane suke zuwa ni ba ka ga ai ni ba ka ni kaza ba kai kace a kanka ba Allah ne yake a kanka sai ka kawai aikata abin da kake so
la tarid illa ma arada Allah la turid kanka da komai karka da a kanka karka da kar a kanka kar ka shige halwa ka koyi bayan Allah ya bayyana ka sai da izinin Allah dan Allah zai iya yin haka bayan ya bayyana ka kuma sai ka fita ga dawo koyi sai ne kuma bayan ya bayyana ka zai isa ka fita ga fito kanka to karka nufi komai sai abin da Allah ya nufa wa man arada zuhura wanda ya so a san shi fa huwa abdu zuhur to bawan zuhuli ne ba bawan Allah bane wa man arada al-khafa wanda kuma Allah ya bayyana shi ce zai boye fa huwa abdu al-khafa ba bawan Allah bane bawan buya ne wa man lam yarid illa ma arada wa man lam yurid wanda bai nufa a san shi ba ko kar a san shi shi Allah kawai ya nufa fa huwa abdullahi haqqan wannan bawan Allah ne gaskiya kenan al-arifu shi masanin Allah man taraka muradatihi li muradihi shi ne wanda ya bar bukata bukata ransa don muradin ubangijinsa kullil hadi magana ta kare nan sai shi ya ce suka sa wa hadi wai shi wal hadi na misaliya inni uzintu lahu azintu lahu ka ce masa na yi izini gare shi sai an yi naka sirrin sirrin ziyarati ka ce na ce ya baka sirrin ziyara وهو ثالث الأسرار sirrin ziyara shine a fili na uku a cikin faila وفيه الاسم الخاص a cikin wannan sirrin ziyara akwai wani suna cikantacce عن الشيخ رضي الله عنه wanda ya shafi makamin zuciya ne da rajini a cikin sirrin fata akwai sunan Allah boyayye a cikin sirrin salatul fati akwai wani ismi wanda ya shafi makamin manzo Allah salatul fati boyayye a cikin sirrin ziyara akwai wani ismi wanda ya shafi makamin zuciya ne boyayye
وسلم مني ka miƙa mini gaisuwa على الخليفة حبيب الله شاك a bisa khalifa habibullahi shak وإني أطلب منه الدعاء wa inni atlubu minhu du'a ka gaya masa ina neman addu'a a wurinsa الصالح addu'a ta gari السلام na bakku lafiya وكتب إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاني Ibrahim ɗan Alhaji Abdullahi Batijja ne shi ya rubuta wannan wasiƙa عام ألف وثلاثمائة kama alfin shekara ta dubu ɗaya da talatin da ɗari uku وثمان وأربعين da ainihin arba'in da takwas a bayan hijira الفيدة بالكوفي lokacin taula ta yana ana kudu sai wannan
يوم الأربعاء an yi wannan wasiƙa ranar laraba shekara nawa kenan shekara nawa dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da takwas yau kuma muna dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu zai kama dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da takwas yanzu muna dubu da ɗari hudu da talatin da hudu. Dubu? Shekara tamanin? Shekara tamanin da shi an kirga da kyau? Hmm? Na? Tamanin da shida. Shekari- Shekara tamanin da shida ya wuce shekara mai ke tarbiyyar ta bayan. Shekara tamanin da shida. saboda haka duk wasikar da aka karanta in sun samu ne kamun sati ya kewayo ku haddace da ka saboda zama ku dinga aiki da shi a lokaci kamun a kewayo mutum ya ji wasikar ya ta karanta ya haddace wanda ya haddace sai ya zo ya karanta min in ji wanda za mu dinga yi kenan duk wanda ya haddace wata wasikar zai karanta min in ji Allah ya taimaka wasu kila fassara da ba a yi ba da kuma sai a yi masa sai ita sai ya ji يا رب يا رب يا رب يا صمد فقم مجيفا لنا يا واحد الاحد يا بر يا وتر يا عين المراد اجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد عجيب زيدا وفر رزق ربه ابدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند انت الجاف لكل خائف وذل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق ذمهم ولا ينالهم نصر ولا حسد عبد المختار سيدنا محمد الطاهر الانصار يا احمد صل وسلم على خير الورى جدنا محمد ال سيد سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق خاتم الحق بالحق والهادي لا صراطك المستقيم على اله حق قدره ونقداره العظيم ولا تقبل ولا ازل ولا ابد زمانا ومكانا مكرومة في كل عدد في كل ما فيه منك يا واحد يا احد سبحان ربك رب العزة عما